sallallahu alaihi wasallam Allah yana cewa qala ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Allah ya ce ba mu turo ka ba face rahama ga halittu baki daya annabi rahama ne ga har mu'minai har kafirai har dabbobi annabi rahama ne gare su domin kafirai ba dan rahama ne gare su ba da an dirkake su an halakar da su amma rahama ta annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya roki Allah cewa Allah kada kai wa al'umma ta tunkurin kus duk abin da suka yi amma sauran al'ummatayya mutanen annabi shu'aibu an musu ruwa na wuta ta shafe su gaba da mutanen annabi lut an an daga su an kifar da su mutanen annabi Musa su fir'aun da suka kafirce an sa su a teku ammi an nutsar da su to mu duk mun hada laifin waɗancan mutanen amma Allah ya bar mu mutanen annabi sha'ibi me suka aka halakar da su tauye mudu ana tauyewa ana tauyewa fir'aun ƙaryata annabi Musa Allah ya mi halakar da shi dan kalaka ta ya ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallam amma Allah yana musu talala ya rabu da su samudawa naka suka kashe Allah ya mi ya halakar da su to amma kun ga mu rahamar annabi sallallahu ta saye addu'a Allah kada ka shafe al'ummata kuma Allah ba zai shafe mu ba hasali Allah yana mana jinkirin mu tuba amma kadan ne suke tuba din kuma wa qala sallallahu alaihi wasallam sanani sallami na cewa ya ayyuhan nas ma ana rahmatun muhda ce ya ku mutane ni fa rahama ne kuma mai shiryarwa walamma qila law ya rasulullah ud'u ala al-mushrikeen qal sanan yayin da mushirkai suka yi kafirci suka cutar da shi aka ce yi musu addu'ar ta Allah ya halakar da su mana sai ya ce inna ma lamu ba'ath la'anan ya ce ani Allah bai turo ni mai yawan tsinuwa ba wa inna ma bu'ithtu rahma Allah rahama ya turo ni sai ya ce Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamu Allah ka shirya da mutane na ba su sani bane kun ga wannan ma annabin rahama ne sun rotse masa kai ya je yaki an fasa masa kai an fasa masa fika amma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamu Allah ka gafarta mutane na ba su sani bane ya je wa'azi Taif sun sa yara suna jifan sa da wawaye annabi sallallahu jini har kafa tun daga ka amma da aka turo masa mala'ikan duwatsu cewar yace da shi in ka so zan rotse su kawai rotse su annabi yace a ina fatan Allah ya shirya masu imani a cikin su wannan shine annabi rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba dan bada yace rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirina amma bai ba bal kana sallallahu ya yaqul ba haka ba annabi sallallahu ya kasance yana cewa wato ana muhammad har ya ce wa nabiyur rahma in yace ana muhammad ana ahmad a gashi sai ya ce kuma ni annabi rahama ne sallallahu alaihi wasallam rabi'an abu na hudu lanna kharajat min ahsanin nas khuluqan wa khalqa domin ta fito daga me wato ainihin ga wanda yafi kowa kyau na halitta kuma yafi kowa kyan halaye shi yasa idan kai kace kai ahlus sunna ne to dole a samu dabi'unka suna da me suna da kyau saboda dabi'un annabi sallallahu alaihi wasallam kyawawa ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana da kyawawan halaye fa hasbuhu shahadatullahi la qala ta'ala mala yace shaidar Allah ta isar masa Allah yana cewa wa innaka la'ala khuluqin azim lalle kai kana kan wasu dabi'u masu girma kyawawan dabi'u wa yakfihi shahadatu ummul mu'minin Aisha radhiyallahu anha sannan shaidar wato Aisha matar wato manzo Allah sallam ta isar masa da tace da aka tambaye ta dangane da dabi'unsa tace inna khuluqu nabiyillahi kana alquran dabi'un annabi sune alqurani alqurani yayi umarni da yayi hakuri to yana da hakuri alqurani yayi umarni da ya zama mai tausayi to yana da tausayi dukkan dabi'un da alqurani ya kwadaitar annabi sallallahu alaihi wasallam zaka ga yana riko da su wa yakfihi shahadatu ashabi sanan shaidar sahabbansa ta isan masa afdalu jilin wujil ala wajil ard ba'da rasulullah sallallahu wadanda sune zamani mafi falala da aka samu a doron ƙasa wato anin ba annabi sallallahu yaqulu anas radiyallahu an anas Allah ya kara mishi yarda yake cewa kun san anas kuma mai hidima ne wa annabi sallallahu alaihi wasallam shekara goma yana masa yana masa hidima yace kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqa shekara goma suna tare da annabi sallallahu ya zo gida annabi yana da shekara goma annabi ya rasu Anas yana da shekara ashirin amma Anas yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa kyawun halaye kyawawan halaye wa yaqulu aidan sana Anas yake cewa khadamtu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam 10 sinin yace nayi wa annabi sallallahu hidima shekara goma kama qala li uffin qat da dai annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba ce da ni wato ainihin tir da abin da kai ba wala qala li wala qala li shay'in fa'altu lima fa'alta sannan ban taba aikata wani abu annabi ya ce don me kai ba wala li shay'in lam af'al ala fa'alta kaza sannan bai taba ban aikata wani abu ya ce me yasa ba aikata ba annabi sallallahu haka suka rayu da Anas to amma mu dai yanzu mi shin in kai mu'amala da mutum shekara 1 2 3 4 zai faɗi wani akan ka shin kana da kyawun ɗabi'u kuma an ce kai koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka zama mai kyawun ɗabi'u Allah ya ce walau kunta fadlan ghaliz alqalbi lan faddu min hawlik da kana da mummunan hali ko da duk sun tarwatse sahabban nan da baka gansu a kewaye da kai ba haka mutum ya zama mai kyakkyawan hali halin kyauta halin sake fuska halin sallama ma wa mutane hali dai duk wasu halaye kyawawa amma kada ka zama mai halin rowa mai halin mutane sun ma sallama ba za ka amsa musu ba kana ga basu kai ba duk wannan ba ɗabi'u ne kyawawa ba kuma ba ɗabi'u ne na annabi sallallahu alaihi wasallam ba wasu ila albara akana wajhu nabi sallallahu alaihi wasallam mithla sayf sannan tambayi albara dan azib shin fuska annabi sallallahu alaihi wasallam tana kama da takobi ne qala la bal mithla al-qamar yace tana dai kama da mi wata wajen haske kuma ba cutarwa ga haske ga kyalkyali ga kuma mi ba cutarwa wa yaqulu abu sa'id al-khudri kana nabi sallallahu alaihi wasallam ashad haya'an min al-azra'i fi khidriha wato abu sa'id al-khudri yace kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana da tsananin kunya fiye da me wato budurwar da take mi tantinta a gida take dakinta a gefe irin matan da yana faɗa masu mi su kunya mace mai rufa jiki mace mai rufa ado amma na yanzu fa kamar yadda kuke kallon su kamar yadda kuke kallon su ba tare da an yi bayani ba khamisan abu na biyar za mu riko da wasu ya annabi sallam li'anna kharajat min ashja'in nas domin ta fito daga bakin wanda yafi kowa jarumtaka wannan gabar jarumtakan tana da muhimmanci sosai saboda ba mu da jarumtaka yanzu ba mu da ƙarfin zuciya muna da kasala muna da mikaraya cututtuka guda biyu da annabi yake neman tsari da su sun kama mu al'ajaz wal kasal karaya da kuma kasala to jarimi za ka same shi wajen neman tuwo bayi da kasala hakan wajen neman ilimi ba shi da kasala wajen ya rufa wa iyalansa asiri ma ba shi da mi ba shi da kasala amma mu yanzu mun yi saranda matashi zai kwanta bacci karfe mi ɗayan dare ya tashi karfe sha ɗaya rana kuma ya fito daba ya zauna zuwa karbe mai wata sha ɗayan dare ɗin ko ɗayan dare ɗin wannan yana da kasala yana da al'ajas gajiyawa wannan bai da jarumta wannan bai da gobe bai da fica mai kyau an gane matashi shine wanda zai tashi ya nema da gaske kuma saboda ya rufa wa kansa asiri ya rufa wa iyalansa asiri kuma ya rufa wa iyayensa mami asiri iyayenmu da inda suka haifi namiji ɗaya biyu uku to sun daina ɗawainiya duk yaran za su ɗauke mi ɗawainiyarsu ga baban ma'alaji ya san haka ne amma mu yanzu fa yaro tun daga naziri har a masa aure ana ci da matar dukka ɗawainiyarsa ana ta shan wahala shi babansa ba zai huta ba so da zuciyar mi kasala ta kama mutane jarumta ɗin nan kuma yana rike a koya mutane har jarumtar mutum ya iya kare kansa annabi sallallahu wani sahabi ya tambaye shi ya rasulullah idan mutum ya zo gidana ya ce in bashi dukiyata na bashi annabi ya ce karka bashi kun ji jarumta annabi ya ce karka bashi ya ce ya rasulullah in ya yaƙe ni annabi ya ce ka yaƙe shi ya ce in ya kashe ni ya ce annabi ya ce ka yi shahada an ka kashe shi ba diya ba komi hasali hukuma ma sai ta ƙara maka makami saboda kayi mi iya kare kanka wannan sai wanda yake da jarumta amma dai kuna ga yanda abin da yake faruwa wasu mutane marasa yawa su zo gari mai mutane da yawa kawai sai a ruga da gudu ai sun zo da bindigogi kuma ku je ku sai bindigan mana ba halal bane a Najeriya ka je ka sai bindiga kamar talasin ina akwai a doka shikenan sai ka saya a doka za ku kare kanku ne sun dame ku kowa ya saya sun shigo akan mashina su 50 ku yan gari ku 200 kowa ya fito da tasa ku ce jami'an tsaro idan aka yi haka za a zauna lafiya amma su hamsin sun kora ku kun yi jeji sun harba hamsin gobe ma sun da sun ƙara harba hamsin sun ɗeba hamsin haka za su yi ta muku amma wasu su sai da rayuwarsu saboda wasu su rayuwa mai mai mai izza mai mutunci ba rayuwar an ɗauki matarka tana shayarwa an kai ta daji ba an ce sai an ba da miliyan hamsin ana za ka samu miliyan hamsin babu ashaja'a babu jarumtaka wallahi da annabi sassan yana da rai ko da ya tura sahabinsa ya gaya wa mutanen nan wa'azi cewar ga yanda ya kamata ku kare kanku da kuma annabi sallallahu ya dauki matakin kare ne kare al'umma kun sani wasu kafirai sun musulunta musuluncin ƙarya suka ɗebi aka suka ce madina ta musu zafi annabi sallallahu ya ce to gara kuma ya hada su da mai kiyo cewar ku fita wajen madina su shano fitsarin mai raƙumin nonon kuma su sha a matsayin abinci fitsarin su sha a matsayin magani da suka fita wajen madina sai suka kashe mai kiwon kuma suka kora raƙuma annabi ya sa aka mi aka bi sai da aka kamo su aka hukunta su haka jarumtaka yanzu muna da jarumta ba mu da ita duk mun yi saranda to yana da kyau a koya mutane jarumta ta fita a nemi halal ta kuma a iya kare mi kare kanka kawai ban waya ban wayarka yana cewa ka bashi ya baka bashi wayan wayanka ko second karka jira ka duka hakarkarin sa da gaske kuma karka jira duk wanda yace ban wayarka karka jira saboda a kaidar yaki duk wanda ya tabbata za a yi fada to ka fara duka haka dokar take in za a yi fada ba makawa ka fara mi duka duk wanda yace ban waya kada kai nazari cewa to na bashi in ban bashi ba zai iya mi sada mun wuka kai tsaye daga yace ban ko da wasa ne a ganshi ya suma mutane su san wannan su iya wannan in ka mutu a nan ƙoƙarin kare dukiyarka ne ka yi mai shahada mi kake jira a duniya ba abin da kake jira amma shin muna da jarumta ramamman mutum ɗan ƙwale ce ban wayarka sai kawai ka ɗauka ka bashi a kan mi za ka bashi duk wanda ya ce ban wayarka in second daga ya faɗa yana rufe baki to ka sumar da shi sumar shi kawai wallahi shine kawai kar kai wani tunani saboda wannan tunanin shine zai sa hannu ya dauko wuka ko zai daba maka ita in ka riga shi tunanin shikenan kai nasara wannan fa shine jarumtaka Allah ta'ala ya shirye da mu fatan dai kun gane jarumta yaqulu Anas Anas radiyallahu an Anas Allah ya kara mishi yadda yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas Anas ya ce Annabi sallallahu shine mafi kyan mutane wa kana ajwadan nas kuma shine mafi kyautan mutane wa kana ashja'an nas kuma shine mafi jarumtakan mutane Ali radiyallahu anhu yace idan an je yaki yarin cabe tsakaninmu da kafirai yace bayan Annabi muke dawowa yana fi mu kusa da abokan gaba an dai yakin Hunain an yi wa sahabbai takabur ma sun ji kibauta ko ina duk sun gudu amma annabi shi kadai ya fuskanci kafirai yana anan nabiyu la kadhib anabnu abdul muttalib yace ni annabi ne ba na ƙarya ba ni kuma ni ne dan abdul muttalib shine shaja'a jarumtaka shin muna da jarumta ko da a tarbiyyar da ake koya mana abokance ma primary da secondary kusan me yasa ake karantar da mu ila dan mai karfi saboda ka zama mi ba ku ga Iliya sai da ya kashe wargaji ba me ake goya maka wallahi so ake yaro ya taso bai da mi bai da tsoro amma yanzu kowa yaro yana da tsoro to in ka karanta Iliya dan mai karfi ka ji zaka gane cewa Iliya duri kicin da aka shi bai tsorita ba sai da yaje kashewar gaji to amma yanzu wallahi babu da jarumtaka tsoro ya kama mu shi yasa ake cin mutuncin iyalanmu shi yasa ake cin mutuncin mu shi yasa ake mana komi saboda muna da me muna da tsoro to kun ji dai amma annabi ashja'an nas annabi sassan cikin mutane ba wanda ya kai shi mi ba wanda ya kai shi jarumta wa laqad fazi'a ahlul madinati zata laila akwai wani dare da mutanen madina suka ji wata ƙara tsoro ya kama su fantalaqa nasun qibala saut mutane suka fito ƙara fa aka ji fa ƙara kai ƙaran bom amma kowa ya fito ya hanyar wajen ƙaran fatalaqahum rasul sallallahu alaihi wasallam raji'an kawai sai annabi ya da su shi yana dawo ya je ya dawo yana ina dai ba ku tsorita ba ba wani abu bane shi ya riga su zuwa ya je ya dawo mu yanzu in ka ji kara da daddare ya kace ga mutum yana ina yana karkashin gado zai ce mutuwa ne ta same shi a karkashin gadansa ah sadisan abu na gaba da anna kharajat min al-uswati al-hasana domin waɗannan wasiyoyi sun fito daga abin koyi kyakkyawa abin koyi shine annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah ya faɗa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana kyakkyawan abin koyi ya kasance gare ku daga annabi sallallahu alaihi wasallam to ku koyi da shi wajen jarumtakarsa yanzu kuna gare dan bunsu ake waɗannan da suka fitini garin dan bunsu kawai ake kuna ga suna a'arcewa kuma daga sun yi abu masu gora ne fa kawai za su shiga mota sai kaga suna haura wannan gidan to wannan gidan to wannan gidan in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamuna wa tarjuna min Allah ma la yarjun abokin gaba in kana jin ciwon sara shi ma yana ji an gane in dan ta'adda yana so kana tsoron mutuwa shi ma yana tsoron me mutuwan kuma kai wa tarjuna min Allah ma la yarjun ku kuna fata abinda ba sa fata a wajen Allah shine idan kuka mutu wajen kokarin kare mutuncinku da iyalanku da dukiyarku kun yi shahada su kuma ba su da wannan fa huwa al fi rahmati mali yake cewa annabi sallallahu alaihi mai karfi ne wajen rahama ar-rahimu fi quwwati kuma mai jin kai wajen karfin sa annabi sallallahu rahamarsa ba ta sa ya zamo mi mene za ka ce rago ba sannan kuma ƙarfinsa kuma bai sa ya zama mara tausayi ba kun san mu yanzu mutum ya zama yana da ƙarfi sai ya zama zai ci zalimi kowa annabi ba haka yake ba yana da ƙarfi kuma yana da mi yana da tausayi kuma tausayinsa kuma bai sa ya zama mi rago ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake bada bi da'watahu bis-silmi wal-'afwi was-safa annabi ya fara da'awarsa da wato yafiya ma da kawar da kai a cutar da shi kuma ya mi ya yafe mutanen maka me ba su masa ba da ya samu iko a kansu mi ya ce mi za ku ce suka ce akun karim wa ibnu akhin karim suka ce mai mutunci dan mai mutunci yace ku tafi antum tulaqa ku je din na yafe muku abin da kuka mu haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake nabi balaraban kawai zai zo ya ci kwalarsa ce atuni min malillah ka ba daga dukiyar Allah annabi ya ce to sake ni ku je ku nuna masa kwarin can mai tuma kai da awaka ya kora ya tafi da su shikenan abinda kai min fa na cin kwalata ka je na yafe maka haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake ah walidhalika kana awwala ma qala indama hajara min makkah ila almadina shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam farko abinda ya fada farko abinda ya fada lokacin da ya hijira daga makka ya je madina shi ya ce ya ayyuhan nas ya ku mutane afshu salam ku yada sallama tsakankaninku wa at'imu at'am ku ciyar da dukiya wasilul arham ku sada zumunta wa sallo bil laili wan nasu niyam kuna sallar dare lokacin da mutane suke bacci idan kuka yi haka tadkhulul jannata bi salam za ku shiga aljanna da aminci annabi sallallahu kenan da ya je madina abu na farko kun da abin da ya fada a yada sallama a ciyar a sada zumunta a yi sallar dare kenan annabi sallallahu ba kamar yadda kafirai suke siffanta shi kewar annabin zubar da jini bane annabi a shekaru 23 da yana annabta da manzanci shekara 13 ba a fara shihadi ba dukka da'awa ake sai da wasu suka tsaya suka hana musuluncin ya motsa sannan Allah ta'ala mi udhina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir Allah ya ce to yanzu fa waɗanda ake yakan su na an zalunce su to dan haka aje a tare walam yanqut ahadan walam yaghdir sannan da dayan nasu sallam bai taba ya alƙawari ya warware ko ya zamba cikin aminci ba wa akbaru dalil ala zalika sulh hudaybiya wato mafi girman dalil akan shi haka shine lokacin da aka sulh hudaybiya duk sharuɗan da aka yi annabi ya ba kuma da ɗaya bai warware alƙawari ba fa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam uswatun hasana fi kulli shay dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam kyakkyawan abin koyi ne cikin komi faqbal ya muslim wa sa ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace ya kai musulmi ka karɓi wasiyoyin annabi sallallahu wa adda alaiha bin nawajid sannan kai riko da su da fiƙoƙinka li tas'ada biha fi dunya wal akhirah saboda ka rabauta da su a nan duniya da lahira fa hiya wasaya kama sumi'at min rasulillahi sallallahu rahimin arhamu bika min nafsika mala yace wasiyoyi ne kamar yanda kaji daga manzala sallallahu mai tausayin da yafi tausayin kanka a karan kanka domin kai kanka ranka tana janka ne zuwa ga wuta shi kuma annabi sallallahu yana janka ne zuwa ga aljanna an gane kama qala ta'ala kamar yanda Allah yake faɗa annabi wa aula bil mu'minina min anfusihim annabi sallallahu shi yafi cancanta ga mu'minai har ga karan kawunan su far rasul sallallahu alaihi wasallam yuridu min al mu'minin an ya'khudhu bi hadhihi al wasaya liyanju min adhabillah annabi sallallahu yana so mu'minai su riko da waɗannan wasiyoyi saboda su tsira daga azabar ubangiji wa ya fuzu bi jannatin lahi ta'ala su kuma rabauta da aljannar Allah maɗaukaki amma nahnu amma mu mala ya ce fa nuridu duniyar faniya wa zinataha duniya da ƙawarta kawai muke so an gane duniya kawai muke so amma Allah yana cewa me bal tu'siruna alhayata ad-dunya ko wal akhiratu khairun wa abqa yau kuna san duniya kuna fifita duniya amma kuma mai lahira ita tafi alkhairi kuma ita tafi mai dawama dadin duniya shekara 60 ne ko 70 in ma ka fara shi daga shekarar da aka haife ga kenan shekara 60 zaka yi 70 dadin lahira fa bai da ƙarshe ƙarshe na takwas da minti daman da minti goma ake shiga ko mala ya ce wa rasulullah sallallahu ga hadisin ai na ƙarshe ya ce wato ainihin annabi sallallahu yukhbiru na fa yaqul yana ba mu labari yana cewa masali wa masalukum misali na da misalin ku kamasali rajulin awqada nara kamar mutum ne da ya hura wuta faja'ala aljanadib wal farash yaqana fiha sai zamo da fari kanana da manya suna fadawa da kwale cikin wannan wuta wa huwa yadhubbuhunna anha shi kuma yana kokkore kwari nan daga me daga wannan wuta din wa ana akhirun bi hujazikum anin nar annabi yace ni kuma nayi riko da gezar ku na rike daga wuta kada ku tafi wuta wa antum tafallatuna min yadi annabi yace kuna kawacewa daga hannuna ku ji wani misali annabi sallallahu alaihi wasallam yace misalin sa kamar wanne da ya hura wuta kwari suna mai fadawa annabi ya ce to ni na rike mai gezanku kunkumi shine mafi in ka rike kunkumi mutum ka rike shi gam kenan shi yasa jami'in tsaro in ya kama ka sai rike na ba za ka kwace ba to annabi ya ce gashi ya rike mu gam yana janyo mu amma mu kuma me muke yi bingewa muke muna kokarin sai mun tafi qutilal insanu ma akfara ya zaka da mutum ana cewa tafi aljanna tafi aljanna annabi yana cewa ku tafi aljanna ku tafi annaja annaja amma mu fa shedan yana ta cewa ku iyo nan sai kuma ake tabin shedan ku iyo nan sai ake tabin sa kun ga dole a sha wahala a duniya kafin ina kafin lahira kaman akaza bi wasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya riko da wasu annabi sallallahu alaihi wasallam wa amila bi muqtadaha sa'id yayi aiki da hukunce hukuncen su zai rabauta wa man raddaha duk wanda ya mai shaida su walam ya'mal biha halak bai aiki da su ba zai halaka ya kula nabi sallallahu annabi na cewa kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba kowa al'umma ta zai shiga aljanna sai wanda ya kalu ya rasulullah wa man ya aba sabai suka ce waye zai kiyama akin Allah qala annabi yace man ata'ani dakhala aljanna duk wanda ya mun da'a yaji ya saurara ya biyayya zai tafi aljanna wa man asani faqad aba duk wanda ya saba mun shi yaji fama hiya alwasiyatu alula li rasulullah sallallahu mala yace wacce ce wasiya ta farko ta annabi sallallahu alaihi wasallam hada alladhi sana'rifu fil jum'ati alqadimati insha Allah ta'ala in kana fil umri baqiya mala yace shine abin da zamu saurara juma'a ta gaba inda sauran rayuwa ma'ana mu ma shine abin da zamu saurara darasi na gaba insha Allah ta'ala wasiya ta farko daga wasiyoyin annabi sallallahu alaihi wasallam idan dare da kwana muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara mana son wannan annabi ubangiji ta'ala ya ƙara tsira da salati ga wannan annabi Ubangiji ta'ala mun fuskanto damuna, Ubangiji ta'ala ya sanya wannan damuna ta zama mai albarka da alheri a gare mu. Allah ta'ala dukkan shari da yake cikin wannan damuna da musifu da bala'ai, Allah ta'ala ya tsare mu ya kare mu. Allah ta'ala fitintunu na zamani, fitintunun rayuwa, Ubangiji ta'ala dukka ya kare mu. Allah ta'ala ya amintar da mu a ƙasar mu, Allah ta'ala ya rufa mana asiri nan duniya ya kuma sanya mu cikin waɗanda za su rabauta a lahira. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم بارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك عميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله da jinya sosai daga bayan rasu wa yalqa rabba sannan ya hadu da ubangijinsa wa kana yumanni nafasa an an yutila Allah ta'ala fi umri ragma al-marad ragma al-marad alladhi kana yu'ani min tace kuma ya kasance yana buri yana buratar da ransa Allah ya tsawaita rayuwarsa ya gama wannan silsila din duk da jinya da yake fama da ita wanda ni kawai na almajiranta a gunsa shekara biyu ne shekaran da ya fara jinya sai dai shekara biyu yana jinya amma a hakan yakan daure kusan ya gabatar da kutuba din Allah ta'ala mishi rahama babban malami ne ana da littattafai da ya wallafa sama da guda kusan ashirin hatta yutimma 80 wasiya ko kuma na'am wato tace yayi burin har ya cika su kai wasiyoyi 80 fara'aitu anna min albirri an uhaqqika lahu ma tamanna tace sai na ga yana daga cikin wato ainihin aiki na kwarai na cika abin da ya buri wa ukmila hadhihi alwasaya ila 80 na cike waɗannan wasiyoyi su kai 80 wa qad badaltu fi dhalika juhdan tace kuma na wato ainihin baza kokari na akan haka ahtasibuhu inda Allah ta'ala tace amma ina neman lada a wajen Allah ne wa arju an yakuna hadha al'amal fi mizani hasanatihi yalqa bihi rabba tace kuma ina fatan wannan aiki ya zamo aiki ne da zai same shi a ma'auninsa na kyawawa ranar alkiyama kyawan ayyukansa wanda zai haɗu da ubangiji da shi yau malayan fa'umalu wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim ranar da dukiya da ya ba su amfanar da mutum sai wanda ya je wa Allah da lafiyayyen zuciya wallaha as'alu an yataghammada zawji shaykh aba islam bi wasi'i rahmati tace Allah nake fata ya lullube mijina abu islam da wato rahamarsa da yalwar rahamarsa wa an yanfa bi hadha alkitab almuslimina amma sannan kuma ya amfanar da musulmai wa talabat alilmi khassa sannan kuma a bangare guda ya amfanar da daliban ilimi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin tace wa katabatu ummu islam wato ummu islam ita ta rubuta kun ga dai na ashahid a gabar da muka yi magana shine kun ga yanda zaben mace ta kirki yayi yayi tasiri wa wa miji yawa mu yanzu ka zaɓi wacce ‘ya'yanka ma za ta kula da su a bayanka yau ka san wa za ka zaɓa yadda namiji aka ce nemi mai addini ya tsira ko haka kai ma mace ma ka nemi wacce take da mi da addini ba ruwarka da yan tiktok ba ruwarka da wacce ba ta da kamun kai saboda ‘ya'yanka iya tarbiyyar da ba ta musu kenan Allah ya mana dace sai kuma ita gabatarwar malam ɗin bayan shi ma khutbatul haja da yake cewa ya qulu Allahu azza wa jalla li rasulihi sallallahu alaihi wasallam wato Allah mabuwai madaukaki yana fada annabi sallallahu alaihi wasallam cewa nahnu naqussu alayka ahsanal qasas Allah ya ce mu ne muke baka wato muke baka labarin mafi kyan kissoshi kenan mafi kyan kissoshi sune kissoshi na alqur'ani shi yasa idan labari kake so mai dadi to kana karanta me alƙur'ani kana sauraron fassara na alƙur'ani a alƙur'ani za ka samu ƙisoshi idan jarumta kake so to ka karanta ƙisoshi a alƙur'ani za ka samu ƙisoshin da za su koya maka mai jarumta idan tawakkali ne ga Allah ka karanta alƙur'ani za ka samu ƙisoshin annabawan da za su koya maka tawakkali wato ainihin ga Allah duk abin da kake so akwai shi a cikin mai alƙur'ani wa yaqulu subhana sannan Allah ta'ala yana cewa laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab hakika cikin kissoshin wato Yusuf da ƴan uwansa din nan ko akwai izina amma ga ma'abota hankali mala yace mazilna fi sadr alhadith an silsilat alkhutab wal mawa'id allati bi'unwan qasas alquran alkarim yace ba mu gushe ba muna jeran giyar magana akan jeran giyan kutubobi da wa'azzuka masu take qasas alquran wato kissoshi na alqurani malan da ya fara kamar yadda zai kawo mana anan yace allati tatakawwanu min arba'ati ajza yace kuma ta dauki ta kunshi ko tana kasantuwa ne a bangarori guda uku aljuzul awwal kashi na farko alfurqan min qasasil qur'an shi ya fara yi wallazi takallamna fihi an qasasil qur'an min ghairi qasasil anbiya yace wanda a ciki muka yi magana akan kissoshin alqur'ani amma ba kissoshin annabawa ba ko manzanni ka qissati qarun kaman kissan qarun an gane wa sahibul jannatain da kuma kissar wanda yake da lambuna guda biyu wa saba da mutanen saba wa ghairihim da wasun su kenan wannan shine kaso na farko da ya tashi sai ware kissoshin waɗanda ba annabawa wanda alqur'ani ya kawo sai ambaci kissan su wanda insha Allah ta'ala wata ya kamata mu da yabi littafin mu karanta me kissoshin saboda kissoshi suna da dadi sauraron su aljuz'u thani kaso na biyu albayan min qasasil qur'an wanda shine wannan sunansa wallazi takallamna fihi an qasasil anbiya min ghairi ulil azm yace mun yi bayani ne akan annabawa amma banda ulul azmi min ar-rusul kenan banda ulul azm banda nuh ibrahim musa isa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam banda su kenan ka qissati adam wa sulaiman wa yusuf wa ghairiha kaman kisar annabi adam da yusuf da suleiman ya kawo su a wannan albayan min qasasul qur'an alhamdulillah dillita da masa ina da su wata dan jin same shi in ce sheikh ina da littafin ka gaba daya banda guda daya da kan magana akan mahabbata ali baina ghulu shi'a wa ko jafafil khawarij ne wato ya magana akan Ali ne tsakanin wuce gona da shi'a suka yi a kansa da kuma khawarija su kuma da suka yi sakaci a kansa suka kashe shi su shi'a sun kai Ali matsayin Allah su kuma khawarija sai suka kashe shi kun ga dukkan batattu ne ahli sunna suna bashi matsayinsa akan sahabi ne mai daraja mai matsayi kuma suna son shi aljuzu thalith kaso na uku alburhan min qasas alquran wallazi takallamna fihi an qasas ulul azmi min ar-rusul sai kuma alburhan min qasas alquran shi kuma da ya tashi yayi magana akan ulul azmi min ar-rusul amma banda annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya cire shi qissati nuh wa qissati ibrahim wa qissati musa wa qissati isa alaihimus salam iya waɗannan annaba amma sai shirya annabi sallallahu a cikin su bar ruwa na karkasa sai kuma aljuz'ur rabi' kaso na hudu al-lu'lu' wal marjan min qasas al-qur'an wannan fa da khutba yake ya al-furqan ya al-burhan ya al-bayan kai ka san mi a sai ta yake ko wallahi malamai da yawa an sai ta su anan ma za su yi amma ba za a sai ta su ba hazali kana koyar da su karatun ma suna jin haushinka wasu an gane ko kuma suna yakan abu la bai kamata ba wannan majalisi din da shi zuciya suke rayuwa ko turji da zai na zuwa majalisi da zuciyarsa za ta lafiya amma kana nesa da ambaton Allah da alkur'ani da darussa zuciyanka tana mi tana kaikashewa alam ya anil ladina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min alhaq wa la yakunu kal ladina utul kitaba min qablu fa tala alaihimul amadu faqasat قلوبهم وكثير منهم فاسقون سألا اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها علاقة وانا آية اعلموا أن شيني أنبتن الله أنا رايد زوجيا إن دي كان يصد أنبتن الله تزوجيا لك ذات مين ذات كيك شيء ذاك يأيك تقومي شيسا دوياك سامو مزوع دروسا إلمي أنا أيك تببليشي yana wuya amma da baya zuwa baya sauraron alkurani baya karanta alkurani baya sauraron sunna ne sassanin komai ma zai iya mi zai iya aikatawa sai kuma kaso na biyu ke na uku duke nan allu'lu wal marjan min qasas alquran wallabi sanatakallamu fihi insha Allah ta'ala an qissati nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace shi kuma allu'lu wal marjan din nan min qasas alquran iya akan tafin annabi sallallahu alaihi wasallam zai magana sai ce wa hadha aljuz'u sayakunu ala marahil shi kuma wannan zai kasa shi marhaloli daban-daban almarhalatul ula wa qad takallamna fiha an samarati siratin nabawiyya zai magana akan gajiya da mutum zai ji in ya ji in ya ji tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam almarhalatul thaniya wa qad wa qad takallamna fiha an albisharatin nabawiyya ita kuma marhala mataki na biyu sai magana akan bisharorin annabi sallallahu alaihi wasallam المرحلة الثالثة وقد تكلمنا فيها عن المعجزات النبوية marhala ta uku sai magana akan mu'jizozin annabi sallallahu alaihi wasallam almarhalatu rabi'a wa hiya allati sanatakallamu fiha insha Allah ta'ala an alwasaya annabawiyya mataki na hudu shine yace in Allah da zamu magana akan wasiyoyin annabi sallallahu alaihi wasallam kenan kun ga abun an bi shi mi daki daki daki ake kuma kasan Jordan dukka ba masallacin da ake cikaran juma'a da Allah suna irin masallacin sa wasu sukan yi tafiya ta kai daga nan zuwa tafiyan kilomita ina ne kilomita kamar hamsin a nan na misauko to sukan yi ya kai wannan tafiyan don zo saurari kutubansa ya ce kuma sati guda yake yana tsara kutuba ta ran asabar har juma ya ce tsara ta yake shida aiki karatu karantarwa karatu karantarwa wallahi taimakon mai addini mai karantarwa addini ne shi ma taimakon musulunci ne tun safe ba shi da aiki sai tsara kutuba kuma yana darussa kullun tsakanin magariba da isha da bayan asuba ba amfana ba jama'a mutum nawa suka shiri wallahi mutane da yawa sai su zo su ce malam wa'azinka ya sa mun daina shan giya malam wa'azinka ya sa na daina cin riba wa'azinka ya sa na daina zina to ko ina ma haka ne amma me yasa mutane suka dauki malamai abokan gawa malamai su ne wanda in an taimake su har zagin su ake a gari ku kalla an taimake su in ba a taimaki malami ba za a taimaka mawaƙa za na ba wa kuɗin ko mutanen banza ko 'yan dirama ko shaƙiyai malami in an taimake shi kai ka san nawa su dai sai ke ɗauka salarinsa su dai da za ka ji yana karatu karatu yana fita fa to kare shi aka da ba to kare shi ba in ya ringa tuntuɓe wala karatun ba zai fita ba da a ce zai zo ya tsaya a jikin ka'aba yana tunanin me za a ɗora a gidansa wallahi sai ya yi tuntuɓe kuma sai ya rafkanuwa amma ga dai ka bibiya shekaru sama da talatin da yake jan sallah rafkanuwa nawa yayi kuma tuntuɓan tilawa nawa yayi taimakonsa ake masu kuɗi ne suke tallafa musu don haka ba aibi ba ne don mai kuɗi ya ɗauki nauyin mai da'awa ba aibi ba ne don yami yana ɗinka masa kaya yana masa cefane burinsa shi kai ka shagaltu da da'awa ni kuma zan na nemowa kuɗi Allah ma ce ya ce wa ma kana almu'minuna liyanfiru كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يكون Allah ta'ala yana faɗa muminai baya baya dacewa duk su fita jihadi duk su fita neman kuɗi a samu wasu da za su zauna su koyi addini amma su waɗancan da suka samu kuɗi kuma kar su manta da masu me masu addini amma haka muke wa malamai malami sai ya man kuɗi ba kuɗi ɗari biyar ku bashi wai ita ne kudin filiskaf da biro da kuma zama da ya tsada kutuba biyar za ku bashi in ka ban biyar zan ya gama ita ya za ka ba mutum biyar? ya tsara kutuba biyar? littafai kun san nawa ake sayar littafai bukhari nawa mutum zai saye shi sahih muslim nawa mutum zai saye shi tafsir ibnu kathir nawa zai saye shi amma kawai malami an mai da shi ne shine mutumin banza shine walakantacce a gyara tsarin da aka rike malamai ba haka Allah ya ce a rike su ba a taimake su a tallafe su kuma in duk suka daina karantarwar su ma suka tafi neman kuɗi to ya kuke tunanin masallatanmu babu wa zai ja sallah daga ramadan kowa tafi neman kuɗi baya tilawa wa zai ja sallah wa zai karantar da al'umma kenan gaba ɗaya a hankali a hankali in malamai suka rabu da karatun suka tafi neman kuɗi sai a rasa me sai a rasa malama a rasa karatun kun ga du'a al'ummar da kuma ta rasa karatu ta halaka Allah ta'ala ya shiryar da mu na haka a yi tsari a taimaki malamai wanda suka shagaltu da karanta da al'umma in za a fidda zaka ana ba su da kauri ba kaɗan ba ka ba malami rabin miliyan ka ba shi miliyan yawa ya ɗan san ya samu wani abu amma ga ba shi dubu goma dubu ashirin hakan ya ba da tukuici a wanda ya kawo me rage na to kuma ba ku taimake su ba sun cika kwaɗai ba kwa taimakon su Allah shiryar da mu alwasaya annabawiya man akhadha mala yace wasiyoyin annabi sallallahu duk wanda ya riko da su wa amila bi muqtadaha ya aiki da abinda suka hukunta sai da fi dunya wal akhirah zai rabauta a duniya da lahira wa kana min alfaizina suada mala yace kuma za su zama cikin me zai zama cikin masu rabauta atadruna lima ya ibadallah mala yace ko kun san me yasa awwalan na farko لأنها الوصاء النبوية خرجت من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا yace saboda waɗannan wasiyoyi din sun fito ne daga bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma annabi na gaskiya annabi ba annabin ƙarya bane annabin gaskiya ne an gane yahudawa ma sun tabbatar cewa annabin me annabin gaskiya ne sai dai kaɗan ne suka yi imani da shi akan haka sau da yawa yahudawa suka zo suka zo su tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam su ce za mu tambaye ka tambayar da ba wanda ya san amsar da sai annabi idan ya ba su amsa sai su ce abin da ka faɗa gaskiya ne ya tabbatar da kai annabi ne amma sai su juya baya ba za su yi imani ba nan na sha karanta muku hadisi na abu yasir da kuma huye ɗan akhtab da suka samu labarin annabi sassanin ya zo madina ya zo kuba ya sauka a kuba sai asusubar fari suka je da yamma sai suka dawo suna jan kafa sai sofiya bintu huwa dan akhfa mata annabi sallallahu sai ta ce sai ta ji babbanta yana cewa babanta a huwa huwa shine wanda muka ga a littafin mu sai jijjiga kai ba zai iya cewa eh ba dan bakin ciki yace ma'ana ya tabbatar kenan shi din shine manzo Allah sallallahu yace amma ya kaji zuciyarka ya yace adawatu ma baqitu yace zan yi ta gaba da shi har na mutu ko bai imani da shi ba amma Allah ya ce alladhina atinahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum sun sa annabi sallallahu alaihi wasallam tamkar yanda suke gane ƴaƴansu daga sun ga annabi sallallahu alaihi wasallam sun sani sannan ai tun a farkon sira lokacin da za a tafi da shi sham da wannan mai bauta din bai yahudan ya ganshi ko ya ce me a dawo da shi wannan shine manzon ƙarshen zamani dan haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ne na gaskiya qala ta'ala Allah madaukaki yana cewa huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida muhammadur rasulullah Allah ya isa ya zamo mai shaida cewar annabi Muhammad manzo ne na Allah wa amara Allah rasulahu sallallahu alaihi wasallam an yu'lina zalika ala an-nasi fa qala ta'ala sannan Allah ta'ala ya umarci manzansa sallallahu alaihi wasallam yayi shela wa mutane cewar qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a dan kala kata in yace bai yadda da wannan ba to me yake so wani bayani zaka masa alhali ya karanta qul ya ayyuhan nas qul kace ya ayyuhan nas ya ku mutane inni rasulullahi ilaikum jami'a ni manzo ne na Allah wato zuwa gare ku baki ɗayan ku tannan abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi Allah ya ce mu karbe shi mu riko da shi wa ma atakum rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu falyahzaril ladina yukhalifuna an amri an tusibam fitna aw yusibam azabun alim na amma kun ga kin gaskiya sai mutun ya ture ya ce ba ruwansa da sunna ni ina cewa Allah sai hamma ya suke washe a rufe bakin za a yi hamma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in ka yi hamma ka rufe bakin ka kenan shi dan kalakatar kazami ne in kana kusa sa zai hamma doyin bakin sa zai turo maka so da ba zai aiki da sunna ba in ku ya rufe bakin sa to yayi aiki da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan ƙarya yake yi yana bin sunnar amma yana fada da ita kuma in zai atishawa ya zai yi wa koya mana a rufe in za a atishawa annabi sallallahu alaihi wasallam kenan face mutane zai yi ya sa musu coronavirus saniyan gaba na biyu li'anna kharajat mimman la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha yace zamu karbi wasu annabi